na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأمين عشرين شدة قوة الجماد الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan wato biyu shekara ta dubu biyu da sha da ashirin miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi na babban malami muhammad bin ismail al-bukhari abu abdullah inda muka yi darasi na 63 ko za mu tashi darasi na 64 mun kuma tsaya babi na 291 za mu tashi babi na 292 mu tashi hadisi na 700 daidai muna roƙo ubangiji mana jagoranci daidai da fassarawa daidai da kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu mala yace babu du'a inda al-karbi babu da yake magana akan yin addu'a yayin in ba ku manta ba mun faɗi kalmomi a baya yayin mu ce bakin ciki kafin mu ɗebo kalmomin sun zama guda hudu muka ce akwai alhammu akwai alhazan ko alhuzun sannan akwai alghammu sannan akwai alkarbu shi alhammu shine muka ce mutum yana so ya gane ma'anar da kyau sai ya ba ta fasarar ne muka ce damuwa har muka ce me damuwa muka kwatanta da yan yan yan yan ariya to yawa shine wato alhammu alhuznu kuma ko alhaznu shi kuma shine yawa to algammu fa ya fi su amma me za a gaya mara hausa sannan kuma gashi mun ce alkarbu na to bara mu ji yanzu mu kalli ma'anonin da yin su fita yadda ya kamata shine alhammu damuwa alhuzunu kuma alhuzunu shine wato ka iya cewa don ku bambance kalmomin ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin littafinsa al-jawabul kafi ya kawo a ciki shi kuma alhuzun zai ka ce damuwa amma takaici abinda da damuwa ne amma waladi ya wuce to ka ba shi suna takaici eh sannan kuma sai algammu shi kuma kunci shine abin da yake faruwa kudin zanci bi wato cikin kuncin yake yana cikin damuwa ta wani abu shine abu algammu ai can in kada ko ayar cikin suratul ali imran ta yi magana yakin uhud za ga ka huta tunda an gaya ma ma'anar da za ta zauna sannan na uku alkarbu shi kuma wanda zan bi zamu yanzu shi kuma shine bakin ciki amma wangan mu wataƙila wanda zai iya sa mutum yanzu kai tsaye ya iya mutuwa ma irin wani asabtar damuwa ta duro mutum mai ƙarfi kuma ita ce alkarbu eh kaɗan ba su zo da haka shine irin damuwar da take ta haura ganmu wanda za ta zo nan da nan za ta iya sa zuciyar mutum ko kuma wani abu ya faru da shi ko ya samu wato yankewar jiki ko ma ya mutu gaba ɗaya shine alkarbu babban bakin ciki kenan to kaga ka iya cewa alhamdu damuwa alhuzun takaici algammu unti sannan alkarbu kuma bakin ciki shi kuma wanda yake iya sa a mutu Allah ya raba mu da su duka to shine ma ne yace um shi za ka da muka faɗa ka koma cikin asiha da ma ta ce algammu alladhi ya'khudhu bin nafs damuwar da take kama rai wataƙila ta lalata shi ko ta wajen jiga shi kaga mutum shi kenan kowa ya shiga wani yanayi domin game yake da algamu kamar yadda suka kawo to shine ma da yace haddathana muslim qala haddathana hisham qala haddathana qatada ana abi aliya an karbo daga abi aliya a rayahi kenan wasu malamai suna cewa ko da yake mun faɗi wannan abu aliya din to yana cewa al-mukaddaramun ko yawa al-mukaddaramun da muka yi bayani a baya to sai yake an bin abbas kala an karbo daga abdullahi da abbas Allah ya kara masa yadda ya kara musu yadda yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya kasance wato um yad'u indal kalbi yana yin addu'a yayin da ya shiga cikin babbar damuwa bakin ciki a wata ruwaya cewa idza azzabahu amru idan wani al'amari wato ya dubin da bashi ya zo mara abin da ba a sani ba ka shirya masa bai faɗo ba to shine alkarbu to a ga abin da annabi yake cewa inda alkarbi la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshi al-azim rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshi al-azim kaga addu'a gajeruwa amma baka da wata addu'a da za ta fitar da kai daga kowace irin damuwa da kake ciki wallahi da ta hawar irin ta annabi alaihi salatu wasalam dazu na rubuta wani abu ko a kan wani na a social media ina bitar wannan hadisan kawai abin ya faɗo min na rubuta cewa sai na rubuta a sama cewa qala ta'ala shar'u min ad-dini ko yawwa shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah da yawa ya go suna shar'anta wa mutane addini irin abin da Allah bai bare shela bai yi umarni ai ba saboda wata damuwa ko bala'i da aka shiga sai wani ya zo kawai ba ku fatawa ya ce ku je ku yi kaza shine duk wannan abin kula na kawo ai duk da sunan ke eh to idan misalin da na kawo ke cewa da damuwa da musiba da tashin hankali da kunci wallahi duk wanda ake yi yanzu bai kai wanda sabai suka shiga ba idan maganar mutuwa ake akwai lokacin da sabai sama da dubu uku a rana ɗaya sun mutu dubu uku ba eh a rana guda ka je ai kwanaki ina gaya muku a cikin ƴaƴan anas dan malik a nan majalisin ne sai akwai akwai ranar da ƴaƴansa kusan talatin da wani abu suka mutu a annoba umuwasi a umuwasi ne ƴaƴansa duk suka mutu a wannan lokacin wanci ku an kai wanda za ka ga gaba ɗaya mutum zai kwana biyu bai ci abinci ba ba wanda za ka kawo min yanzu a cikin mu ka kalli wani ka ce wannan kwanan sa uku bai ci abinci ba sai dai complain akan three square meal sannan idan magana kake ta yaƙi yaƙi ka je ka aura ka ga wanda za a kewaye su gaba ɗaya ba abinci ne musu ruwan kibiya su kwana talatin a haka ana jefa musu ba ba ba misali ana harbo su amma tambayar shi ne wani hanyoyi suka bi Allah ya yaye musu musifin gaba daya to shine muke bawa kan mu shawara idan muna so Allah ya yaye mana domin musifar da suka shiga ta fita mu sai mun koma irin hanyar da suka bi hanyar da suka bi irin ta zamu bi wallahi Allah ya saurare mu amma idan zamu tsaya kama kame to za a sha wahala to kaga anan sannan abu da biyu abin da yake ba matsala shi ne raina addu'o'in da annabi yayi yana ƙara jefa problem sai wani ya rika ganin ka san mutum ya haddace abu in kana so mutum ya dau abu da muhimmanci to in bai haddace bane in ya haddace kuma sai ya rika ganin wai ba wannan yake so ba eh me yasa saboda ya haddace babu tadabburi to ka haddace yanzu wara a koya ba ya za ka koma zuwa ga Allah ka nutsu da wannan abin da ka haddace wallahi Allah zai shiga lamarinka adamu tadabbur yana janyewa Allah ya ki sauraron mutane saboda haka tadabburi aka abin da kake faɗa da girman sa shi zai sa Allah ya saurare ka to kaga wannan addu'a kalli la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wal ardi wa rabbul arshi al azim kaga ka da ruwa yanzu ka zaunar da yaran ka dan shekara uku kai ta zo mai ta sau bakwai sai ka biya kama amma girman ta da yawa yake duk girman damuwa alkarbu duk wani abu da kake ciki bai kai alkarbu ba to ko da ya kai alkarbu to wannan addu'a ran tarbiya ta da tadabburi Allah zai shiga lamarinka la ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah al-azim wanda yake mai girma al-halim mai jimri da haƙuri la ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah rabbus samawati shine ubangijin sammai wal ardi da kasai wa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arzi wadda take mai girma wannan addu'ar ka rike ta da kyau za ga mutum ya shiga damuwa kuma wato har ai da yawa yanzu an gano musamman mata da depression ne yake kashe su depression shi yake kashe su da yawa eh da yawa za ka gani wata kuma bayan wannan za ga an rabu da ita kuma shekara bakwai ba wanda ya kuma zuwa gurinta ko takwas ko tara sai kai ga ta shiga damuwa a sosai to yi za a yi su yi kiransa depression din saboda yawan wannan kawai sai ta dora kan ta wani abu na cewa ita wa wata ba za ta zo ba wa da ala sharika laha kuma wannan sufar Allah ce ba ba zai yi ba kuwa to wannan to kaga wannan addu'ar ka kiyaye ta da kyau bayan imamul bukari ya kawo adabul mufrad ya kawo ta a cikin bukari ya kawo ta a muslim imam tirmidhi ya rawaita ibnu majah ahmad abu awana duk sun fitar a cikin littattafan saboda haka wannan addu'ar tana da muhimmanci in wani ya shiga damuwa a matsayin ka na malamin islamiyya ka kalli yanayin damuwarsa domin yanzu mun ware mun ce alhammu alhuznu algammu alkarbu sai ka duba labin din kai ma likita ne yanzu ai labin din yanayin sa ka bashi amma ka ja hankalin sa yadda zai zai samu tadabburi a ciki wallahi zai zo ma godiya sai wallahi ya samu sauki malam na gode yanayin labin din damuwar sa zaka kalla dan da yawa an ga kana da alaka da islamiya wani kai zai tara ya ma complain to sai ka duba me zaka bai shine amfanin karatun da muke cewa wani irin addu'a zai ce da Allah ka sashi addu'a kuma ka bashi addu'o'i to sai kalli wannan addu'o'i annabi ya ba mu shikenan hadisi na 701 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون شيني ابو علي ابو علي دان كاسواني نعم قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر annahu qala li abihi ya ce da mahaifinsa yace sama'ini wato ya keɓance ji ne da gani bayan ya ambaci wato jiki gaba ɗaya saboda ne saboda mahimmancin shi za yake sama'in ji na Allahumma afini fi basari nan ne kuwa ba daidai bane aji annabi qala ya abati ya mahaifina inni asma'uka tad'u kullu gadati ya kai abbana kullun ina jin ka kana addu'a da safi kullun Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi wasani la ilaha illa anta tu'iduha thalatha thalathan hina tubti wa hina tusbihu thalatha wa yana faɗan wannan addu'ar da safi guda uku da yamma ya uku Allahumma afini fi sam'i Allah ka bani lafiya a cikin dina Allahumma afini fi badani Allah ka bani lafiya a jikina gaba daya Allahumma afini fi sam'i Allah ka bani lafiya a dina Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya a gannaina idan to shine aka ce an kebance wato idan yace Allahumma afini fi badani da ji da kunne da ido duk ba sa ciki to yayi at-takhsis ba'da al-am ne saboda muhimmancin su ai ga na qur'ani ma muna ganin irin man kana aduwan lillahi ko wa malaikatihi sai ne a ya wuku tabihi kuma man ka kul man kana aduwan li jibrila yawa to to ba nan ba man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa a kun ta kuɗa mu mala ya ce wa rusulihi kai kuma ka ce wa jibrila wa mikala man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin ita nake so mala umar wannan to abin da nake so a tafsisu ba da al'am din shine kaga da Allah yake man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi ai da Allah yake duk wanda yake gaba da Allah da mala'ikunsa a ai mun san a mala'iku aka ce mu kawo misali mala'ika jibrilu za mu kawo mu ce ko mu ce israfilu mu ce malakul maut amma sai Allah ya ƙara kawowa cewa wa jibrila ko wa mika'ila ya kawo su a ciki saboda me a tafsisu ba da al'am saboda muhimmancin sa aka ƙara fito ma ne to irin wannan ne shi ma anan cewa Allahumma afini fi badani Allah ka bani lafiya a jikina ai da kunne da ido amma saboda muhimmancin kunne da ido ta ƙara fito da zubili cewa ya ubangiji ina nufi har da ido na da kuma kunne na shine a takfir ba da la'am la ilaha illa ba wanda ya cancanta abota wa sai kai wannan dai kana azkar yau ba ka yi in kuma ba ka yi cewa Allah ya ji kanka da gafara cewa Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta sau uku safa da yamma ake yin ta safa da yamma sannan sai yace wa hina yusbihu salatan wa taqulu sannan kuma zaka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا ita ma wanda zaka ce Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari a gare ka a gurin ka min azabil qabri daga azabar qabri la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta a bautawa sai kai shi ma ita ma zaka yi ta safi ta uku yamma ma uku fa qala na'am ya bani ya bunayya sai ma yanzu yace da dan haka ne ya kai dana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu bihinna na ji manzo jira da mutum Allah tabbata a gare shi yana faɗar su ne wa ana uhibbu an astanna bi sunnati ni kuma ina so in sunnanci da sunnar Annabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam kana yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Annabi alaihi salatu wassalam ya ce dawatul makrubi addu'o'in wanda ya shiga cikin bakin ciki babba babba domin mun ce algammu kaninsa ne karamin bakin ciki shine wato kunci za ga wani yana cikin kunci sai ka bashi addu'ar gamu wanda yake cikin kuma alkarbu bakin cikin babba to sai ka bashi domin ya kai cikewa sai ka bashi ta alkarbu an fahimta da kyau ko to saboda haka alhammu damuwa alhuzunu sakaiti algammu kunci alkarbu bakin ciki mai sawa a mutuma Allah ya kiyaye mu na'am to shine annabi yace addu'o'i shine Allahumma la rahmataka arju wa la takilni ila nafsi darfata ayn wa aslih li sha'ni kullu la ilaha illa ant kaji Allahumma ya ubangiji rahmataka arju rahmaka nake nema wa la takilni ila nafsi kada ka kyale ni akan kaina duk matan da suke cikin decoration da maza da waye wannan addu'ar ya kamata ka bar Allah kai ya baka da kanka domin za ka baka da kanka shine haka zuciyar sai ta buga kawai mutum a ce ma ya faɗi wai haka kawai a ce haka kawai ya faɗi Allah ya kiyaye wala takilni ila nafsi Allah kada ka bani da kaina darfata ayin ko da da kiftawa ido don kuma Allah ne ya zama mai kulawa da kai tunda shi lata akudu hukinatun wala nawun ai ba za ka samu matsala ba idan kai za ka kula da kanka ko escota ko wani mai gadi wata nan zai yi bacci yana buƙatar huta zai za a faki numfashinsa da zarar ya kau ai ba illa ko amma idan Allah ne ne ba da kariya gare ka fa la ta akudu sinatun wala nawm to shi ne yake cewa wa aslih li sha'ani kullu Allah ka gyara al'amura na ka gyara al'amura na gaba daya la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta abautawa sai kai Imam Ahmad ba ya fitar bayan wa bayan Imam Bukhari a cikin al'adabin mufrad an ka duba musnad na imam ahmad shi ma ya kawo hadisi hadisi na ɗari bakwai da biyu haddathana muhammad bin abdul aziz نعم قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله بن ابي بكر قال حدثني راشد ابو محمد انا عبد الله بن الحارث an san daga Abdullahi bin al-Harith ibn Nawfal kenan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib wanda ba hakimi ne shi wannan bawan Allah ba hakimi ne sannan ana faɗa a Basra wato yaddajen mutum ne da al'umma ta yadda da shi kwarai da gaske eh sannan har zuwa zamanin Usman yana nan sai aka yi poisoning ɗinsa aka yi lokacin da za a wato wasu aka samu suka yi poison din su suka kashe a shekara ta saba'in ya ce ya rasu a shekara ta saba'in da tara bayan hijira an binne shi a buwai wasu kuma suka ce a can Oman aka binne shi shekara ta tamanin da hudu to shi da wannan bawan Allah inda yake cewa kala samitu bin abbas ne ko naji abdullahi dan abbas yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب النبي yana faɗa yayin bakin ciki babba لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اصرف شرعا cewa la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah al'azimu mai girma alhalimu mai haƙuri da jimuri la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai duka wa rabbul ardi da ubangijin kasai duka wa rabbul arshil karim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma Allahumma sirif shara Allah madaukakin sarki wato ka kaure sharrinsa a wajen ruwaya Allahumma sirif shara anni Allah ka kawar mun da sharri saboda haka wannan yana cikin addu'o'in da zai ka wata ila kaga wacce kuke gani a cikin husnul muslim za ga babu ziyada Allahumma sirif shara ko Allahumma sirif shara anni ita ma ruwaya ce ingantacciya saboda haka idan ka biya ta haka tayi bayan Imam Bukhari mala ya kawo shi a cikin al-musannaf ibn abi shayba ya kawo na mun tsallake wani abu na ina ji ka dau mai gaba ɗayan ba kowace za ka iya kowace misali musamman wannan shakun dukkan da mutum ya zo idan ya zo je ka ba shi ita kawai amma abin da yake mafi mahimmanci shi ne ka koya masa rabburi wajen yin addu'a ka gane eh ya samu yaqinin cewa Allah zai masa na mun sha ba da wannan misalin abin da ya ga magabata da wurin Allah yana shiga lamarin su sai mu riga kamar abu ne na da kai a yanzu in ka samu wannan zuciyar kai ma Allah zai ma wallahi kaga wancan da ya zo yan fashi suka tare shi a cikin daji kawai ba abin da ya faɗo wani sai ayar an man yujibul mutsara idza da'ahu wa yakshifu su' ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله wannan ayat tana faduwa yace dan fashe yayi matsarara ya kwace makomai yace je kaje yace dan Allah to ka bar ni gana da ubangiji ka san dan fashi yancin ba da ma har injili zai koma mai injili wani akwai wani mai kare ka yace to gana din yana yin kabara sai ka ta bayar da abin da zai biya yace amman yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifu su' ya ubangiji kai ka faɗi wannan na gama aiki na ka taimaka mu wallahi ya tsaya a gaban sa yana kallon sa kawai sai ji ya kara an sauke shi ta baya da kidiya ya faɗi ya faɗi ya mutu ya ɗauki kayan sa yasa sai hango ni daga baya can sai ce ba Allah da Allah dakata man anta waye kai yace ana safirul mujibul muqarra idza da'ahu ni ne jakadan wanda idan wato yake amsa wanda suke cikin kunci idan sun kira shi sai bace kawai to haka Allah yake ba kuma cikin annabawa ba ba cikin sahabbai ba cikin cikin tabi'u tabi'i to ko da yake a wannan yakinin ake kaga mun ba ya ba da misali anan annabi Musa alaihi salatu wasalam irin wannan yakinin ka duba kaga sanda suke tsakiyar ruwa fir'auna ya da tawaga saboda mutum dubu ɗari suka biyo ɗan tsirarin mutane za su kashe su suna tsakiyar ruwa suka hango su gaba ɗaya kamar ƙudaje sun shigo sun taho mutanen da Musa gaba ɗaya da suka biyo suka ce ya Musa inna la mudraku ya kai annabin Allah an gama kama mu shikenan da yace kalla inna ma'iya rabbi sayhadi wannan tsakaninka da Allah kai ka san ba haka muke ba yasa muke da problem yace kalla yace wallahi ba za ta tsawa inna ma'i rabbi sayahdi ubangiji na yana tare da mu kuma zai shirye da mu hakan kuma akai to abin da ake so kenan ka samu kai wa Allah ke kawon da to yayin da kake roƙon sa amma za mu zo nan gaba wani babi da zaka ga har annabi yana jan hankulan mutane cewa su daina ruwa Allah gaggawa Allah yana amsa addu'a ku malam ya ajal ko malam ya sta'jil za mu zo yana gaba to irin wannan shine matsalolin mu da za a ga mutum bai da yakini hajjaji ibn yusuf as-saqafi yana kewayawa ina tawafi akan abun hawa sai ga wani makawo yana daga hannu yana Allahumma rudda ilayya basari Allahumma sai ta bai yace kai man anta yace sunansa kaza yace mundu mata ta da uhuna tun yanzu kake addu'a a cikin kawon nan kwanan sa kaza yana yace kuma idan ka bai dawa yace to wallahi in na da yamma idan ka bai dawa na ganka sai na kake ka ni ne hajjaji ibn yusuf al-sakabi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan ya san wallahi kashe shi ne ka san kafin yamma ba Allah da idan sa ya dawo me yasa saboda da raba kafa yake amma yanzu da yanzu za a kashe shi sai kowa zuwa ga Allah dan nisa dai ai kun muna da irin wannan misalan misali za lokacin da wasiba ɗaya wasiba za su Allah ake komawa zalla kowa zai iya tuna 2015 da muka shiga masifa kowa in da an raba kafa amma a nan lokacin kowa Allah ya koma me Allah bai ba dan girman Allah bai ba typical example kenan mu ma a cikin mu shi ta duk wani abu da yake gani ni ina da fahimtar cewa jarrabawa Allah yake mana domin ni a fahimta ta an da an saki Allah a baya 2015 kowa da Allah ne yake yi ni ina da wannan fahimtar Allah aka koma ɗari bisa ɗari don za ga kowa ya koma zuwa ga Allah yana cewa Allah ya ba mu mafita duk wanda ka haɗu da shi da wanda suke siyasa da wanda ba sa yi kowa Allah ya rika gaya wa manufa to haka Allah yake so duk wani abu da yake gani yanzu yana faruwa na kidnapping kaza wallahi da za mu iya da za mu kuma yin wannan zuciyar mu koma ba matsalolin mu shine sai an ji ba daɗi ake yin haka sai an ji ba daɗi amma da ake za mu kuma iya amfani da wannan zuciyar ta gaske mu ƙara koma Allah to zai kula mu wallahi ko me kake takama kake ji yana fi karfin ka Allah zai sa ka fi karfin sa ba ba matsalar gaskiya ɗabi'ar mu sai mu sai mun ji matsa eh daga lokacin da aka ji matsa to sai kuma ka ga kowa kowa ga Allah ɗari ne da ɗari Allah ya samu farka shi sa wani wa Allah ya mai magana ya ce Allah ya gyara mana nufi a kace wannan tauhidin naka ni ana karamin tauhidin ina da gyara kai Allah ya ba mu ikon gyarawa domin gyaran Allah ko ta ina yake ko sai zaka ga mai yadda zai idan naka ne amma in za ka iko ka gyara sai ka yi shi successfully amma gyaran ubangiji wata kila aka zo sai wata sun tafi fa sai an tafi da wuta an tafi da su sannan wasu gyaru saboda haka Allah ya ba mu ikon gyara shine addu'ar da ya kamata mu rika yi cewa ya sa mu farka mu gyara amma duk matsalolin da muke ciki ba abin da ya fi karfin Allah babu shi dan gashi ne yanzu tawassuli ake da sunan Allah da girman sa fa sai ba wanda ya cancanta au sai ka kadaita Allah daga yawun da ka raba kafa shi kuma Allah ya lafe yake kai da shirkarka taraktuhu wa shirkahu haka ya faɗa in ka raba Allah kawa to shi baya san haka wa da wula ce rika lahudi amma idan ka da tas to zai taimake ka domin shi ne alqawiyul matin wanda ba wanda yake karya shi wa huwa qahiru fawqa ibadi wannan shi ne na da'u Allah ga shi nan mukhlisina lahu din falamma nadawu ila al-bayt sai su koma shegantaka kuma kaga da mutum ya gani ga na Allah ya ba mu misalai har mushriki fa lokacin da zai hau jirgin ruwa ya ga wai igiyar ruwa na wasa da shi zai mutu wallahi a lokacin sai ya yadda Allah shi kadai ne shi kuma saboda kishin Allah ka kadai ta shi ka duba fa shirka yake ba amma yanzu ne ya kadai ta shi sai ya saurare shi amma da sun tsallake tsandauri kuma sai ya rabu da su to wannan sunnar Allah ne shi sa ana ga mata malam irin littattafan sai ibn rajab da ibn al-qayyim wa'azi za su rika ma dole zuciyarka ta narku ibn al-qayyim ba wani malamin ya ce ko ko ya ka duk inda ka ga littafin ka tafiya ko shi ko ibn rajab saboda wa'azi suke masu wa'azin da za ka ji kana ko karanta kake yana kana karanta shi daga takarda yana taba zuciyarka da irin sai ibn al-jawzi za ga wa'azi ake ma wanda ya taba ma zuciya domin daga zuciyarsa abin yake Allah ya datar da mu to wannan shine abin da ya kawo bayan al-musannaf kamar da muka faɗa ibnu abbas shi ma yayi ruwaya sannan kuma abu dawud ya rawace shi ibnu hibban ma haka imamu al-bayhaqi ya fitar da barani ma ya fitar a cikin al-kabir sannan imamu nasa'i ya fitar da shi a cikin al-yawm wal layla yana da wani littafi al-yawm wal layla wanda azkar ne shi ma eh kitabul yawm wal layla to sai babu na gaba babi na ɗari biyu da casa'in da uku babu du'a'i inda al-istikhara babu da yake mana bayani akan addu'ar da ake yi yayin neman zaɓi gurin Allah al-istikhara wannan ba ibara ba ce dangane da abin da ake wato dangane da sanin gaibi a ibara ce dangane da neman addu'a ta alkhairi a gurin Allah ba ta sanin gaibu ba ita ce istikara kan wani ya dauka yin istikara ya san ya leko Allah gaibun sa akwai masu wannan itikadi saboda haka neman alheri a gurin Allah shine istikara ai talabul khair neman alkhairi domin shi dan adam kaga yi wato ba wanda ya san gaibu sai Allah to shine ba ne yace haddathana mudarris ibnu abdul ibnu abdullahi abu mus'ab قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الميوال عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور yace daga jaru da abdullahi Allah ya kara masa ya kara masa yadda annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana koyar da mu yana sanar da mu al istikhara yadda ake addu'ar istikhara fil umur a cikin al'amura gaba daya kasurati yadda ka min alqur'ani yadda kaga ana koyar da mutane sura karatun alqur'ani inna alaina kalkausar abu wato idza jaa kowace sura haka ake koyar da su istikara wane mutum me yasa yake idza hamma ahadukum sai ba annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan ɗayan ku yayi nufin bil amri yin wani al'amari ku kalla da kyau falyarka raka'atayn sai raka'a bital ثم يقول سمعت اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال شكر وجهنا في عاجل أمري فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال فيما شكروا أم أم وعاقبة أمري آجل أم وعاقبة أمري آجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقبل لي الخير حيث كان ثم رد لي ويسمى حاجته kaga yanzu in za mu ce a wukalan nan addu'a ka za ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi ko yawa فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وأمواته وعجوة أمري عاجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به kaga anan sai yake wa yusamma hajata sai ya faɗi bukatarsa amma akwai in kuna duba sunan muslim za ga yadda yazo Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sai ka ce kaza wa kaza duk daidai ne an bayyana da kyau ku ya ubangiji kaza bara mu fassara Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya ubangiji ina neman zabinka abu ta iliminka domin Allah shine masani ai shine astakhiruka bi ilmika ina neman zabinka abu ta iliminka domin Allah warwatin sarki ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru Allah yana ne zaba yana halitta duk abin da ya ga dama sannan kuma shine yake zaba sannan sai yake wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره kaga wannan ayoyin duk suna da alaka da istikhara cewa Allah ya ba zabi to zabin Allah shi ne shi yasa kuskure ne mutum ya ce ya ba Allah zabi kuma ya dawo Allah ya zaba ba kuma yanzu ya fara to daga nan kuma Allah ya duk ka samu matsala eh na taɓa ba da wani misali akwai wani babban alaran ba a garin nan wata rana za a yi dashi dangaren mai gwani to da za a yi dashin sai ce na ɗin ke so saboda shi Allah ka ce nasa ne kai ya gwada ka sai aka ce a gaskiya kowa yana son nan wajen mutum hudu suna son na ɗaya ka san irin wannan to sai wani ya ce to a yi ƙuri'a sai shi wannan da ya dage wannan gwani sai ya ce to na dogara ga Allah a yi wallahi ana bugawa da aka yi kuri'a sai ya ɗauko ta goma na ƙarshen mutum goma ne dama ko san me yasa Allah ya jarraba shi saboda kalmar da ya faɗa cewa na dogara da Allah sai ce wallahi al'azim ba zan ba kaga an ga matsala ai ana jin wannan ji inna lillahi wa shi kuma wanda yake jagorar dajin tunda shi ne ba ta alwaji yace wallahi al'azim ce kai kaga al'amari ya lalace to dole saboda wannan rantsuwar da ta fito guda biyu wani ne ya haƙura ya baki nasa ya karɓi na goma shi ne nake cewa ka ga wannan Allah ne ya gwada ya ga duk wanda kake kai nasa ne ya gwada ka ba je ko ina ba a guri instantin na dogara ga Allah kawai ana buga shi dauko na goma ke wallahi alazim ba zan ba ke wallahi alazim sai kai to haka Allah yake wallahi in kace na sane kai sai ya gwada ka a hasiban nasu an yi turaku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun kalla kalla ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين sai da haka wannan shine ka'ida dole sai Allah ya bambance wa la yuhsallahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin li yamiza Allahu khabitha min at-tayyib ko haka ayoyi suke kala kala da Allah yake ta fara cewa shi Allah ya bambance tsakanin ɗan kwarai da kuma ɗan jabu saboda haka wannan shine Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika ya ubangiji ina baka zabi ina neman zabi a bisa iliminka wa taqdiruka bi qudratika sannan kuma wato ina neman ai adilu minka an taj'alani qadiran alal matlub ina nema a gare ka ya ubangiji ka bani iko akan abun ka bani iko akan abun da nake nema shine wa taqdiruka bi qudratika a wuta ikon ka ya ubangiji Allah ka bani iko a wuta abun da nake nema ka sanya ni na samu iko abin da shine za ga abin da ake faɗa Allah ya yassare ma cikin sauki ka nemi abu wahalhalun Allah ya janye ma su ba wa barci yake ba za mu zo mu ji kurakuran istikara yanzu kamar yadda mun shawi ya kawo a littafin sa guda hudu ko biyar shine wa taqdiruka bi qudratika fa innaka taqdiru domin ya ubangiji kai ne mai iko ala kulli shay'in ko akan komai eh fa innaka taqdiru kai ne mai iko wala aqdiru ni ban da shi wa ta'lamu kai ka san komai wala alam ba abin da na sani mata kake so za ka zauna da ita kai yanzu a ta an tuhu buje an ne wani abu kake kallo fizikali amma Allah ya san aqibatu amrika to yasa an kawai shi zabi zai baka abin da zaka ji daɗin rayuwarka ba wanda zaka fi karɓe ko biyu ka samu matsala ba to shi ne wannan tun da kama ji zabi shi kuma Allah madaukakin sarki bai zai ba ga haɗan turin da raba zai baka da gaske in dai ba wai da ba ka gama zaɓa ba kun san akwai wanda ya gama zaɓa sai ce wai waje istikara Allah ya fata malam ba istikara sunan wannan ba domin ka riga ka karkata dawa amma zaɓi shi ne dama ba har yanzu bai da kauce wa raja kake sai ka bawa Allah an gane ko to wannan shi ne muna yawan faɗa wannan ne saboda abin da muke faɗa ina yawan gaya wa matasa yan uwan mu cewa wasu abubuwan da za ku ji musamman mu matasa a matsayin mu na matasa da za mu fito da su cewa mu muka san wataƙila wani babban malami yanzu bai san ciwon ka ba tunda shi wataƙila dattijo ne babba bai san irin ciwon da kake amma mu da muke matasa mun fi sanin ciwon matasa to kurakuran da muka faɗa ko wasu yan uwan mu abokan mu suka faɗa ba a so kai ka faɗa shi ne hikimar makaratu cewa wani lokacin da ga fa'ida da zaka samu a gurin matashin malami ko da kanin ka ne ma wallahi ta fi ta gurin babba saboda shi zuciya ke yanzu yake kallo shi matashi dan uwanka akwai kurakuran da yayi shi ko wancan dattijan da yi su ba ko kuma abokin sa yayi an fahimta da kyau ko ya ga ya bar to baya so ka faɗa sai ya ga ya bar to shi ka wannan i'tibari ake so a yi fa tabiru ya uri lauta akwai wani abokin yana muna harkar dawa da shi cewa shi yanzu da zai sake aure akwai kurakuran da ba zai kuma yi ba cewa yi wallahi da za a da da gaba ta dawo baya yace akwai abubuwan da yayi su yanzu ba zai ba ɗayansa uku biyu ba biyu ne Allah ko ni ne shi yake gaya mun wannan kuma gwanin alaran ma ne sannan a wato sannan dan boko sannan ya ya san rayuwa amma akwai abubuwan da da yawa yace mun wallahi wallahi da ra'a da daga wata da baya akwai abubuwan da ba zai yi ta domin ya fuskanci kurakurai yayi to shi sa an aka zo kai yanzu a gaya ma ina da rattili ko inda rattili ya rage ina mu kuma to shine kawai to saboda haka um shine wa wa anta allamul ghuyub wata alam wa la alam Allah ta san komai ni ban san su ba innaka anta allamul ghuyub domin kai ne masanin gaibu duk abin da yake a koyi wanda yake a koyi Allah madaukakin sarki ya san shi ko kuma wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu ya ubangiji in har ka san anna hadha al-amra to anan ne malam wahafin kadani sai ce ma wa yusamma hajatahu sai ka faɗa abu اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر kasuwanci ne aure ne gini ne ko ne domin sun sahabbai har yanzu yanzu sahabi baya raina abu su sahabba haka da yanzu abdullahi ya ce dan kankana abu da kake jin kai ba ko wai wani jije mai istikara wallahi sai ya ba wa Allah zabi cewa yayi ko kar yayi yanzu yana da hobi dinsa na waya ne sabo waya ta shigo kamon ilabun kamon wallahi in sahabi ne sai in tsakara ya siya ko kar ya siya kai ko kudin kawai kake jira ya zo kawai mu yace kudin ya zo wallahi sahabi sai ya mata istikara ya ga cewa ta kano ne siya ko kuwa ɗaya kamfanin ɗaya tsanne sunansa eh Infinix to ko kuma aitel aitel nake so tuno ma suka ba da juna to shi yake so ya siya ko kuwa sai ya ba Allah zabi wannan misali na baku ne wanda ba ta raina al'amari ko ne irin al'amari su ba ta raina to sai yace khairul lin ya ubangiji idan wannan auren kasuwanci admission kafin ya fice form din sa magana KUT ko Nobel wallahi sai ya ga ba Allah zabi KUT ko Lagos ko BUK ko ABU sai ya ba Allah daɗi ga fom ɗin a gurinsa amma sai ya istikara. To fili ne a addini na wa ma'aji da rayuwa ta BUK rayuwa ka ce. Jami'a ta ke yin suke rayuwa ka ce. To sai ya ba Allah daɗi. Kasuwancinka ta can da guri zai yanzu daga nan ya koma can. nan yanzu duk ba ciniki sai ya ba Allah zaɓi in kuma daga baya kana tashi Allah ya dawo cinikin nan fa to yasa za ka dawo zaɓi domin shi ya san gaba kai ko iya inda kake kallo ka sani shi ma inda kake kallon ba duka ba wani abun ka sani arabta shay'an wa gabat anka ashiya haka abin yake to sai yace wa aqibati amri da kanzan al'amari na kun ji ko sai yace au qala nan shakka rawi ne adilihi wanda yake na duniya an gane ko ko fi adili amri cikin wato al'amura na na duniya wa adilihi da na lahira jinkiri kenan shine adili bil ayn da kuma bil hamza bil ayn shine duniya man kana yuridu al ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wal ajila shine kalla bal tuhibbuna al ajila al ajila yani ad dunya kuna san duniya ku je ce faqduru li Allah ka hore min shi ka bani iko a kansa kun ji iko ake bayarwa Allah ne zai baka ikon yin abu wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sharrun li ya ubangiji in ka san wannan al'amarin sharri ne a gare ni fidi ni adi addini na wa ma'aji da rayuwata wa akibati amri da karshe al'amari na ajilihi wa ajilihi shine ajili amri wato a duniya al'amura na al'amarin duniya na wa ajilihi da na lahira fasrifu anni Allah ka kawar min da shi fasrifu anni ka kawar min da shi wasrifni anhu ka kauda ni daga kansa in dai ka yadda ko yaya ko majnun laila ne kai akai sai Allah ya dauke ka da kai Romeo da Juliet gaba ɗaya ka ji ka canza ka koma gaba ta yamma wa qadur li al khair Allah ka hore mu al khair ka bani iko akan duk wani alkhairi har su kana duk inda yake thumma rabbini bi sana Allah madaukakin sarki ka yadda da ni akan wannan al'amari ka yarje mun shi malai yake wa yusamma hajata mun faɗa wannan cewa yusamma hajata hudun ga itan a can zaka faɗa abin abin da yake bara mu je kafin mu faɗi kurakuran mu ga ƙarshen babu na shi ne yanzu za mu kawo ai ba mu gama istikara ba za mu kawo shi to muke mu ga ka ba akwai hadisai guda biyu da ya rage a babu sai mu kammala ai kamar ya fi biyu ko na'am to sai yace حدثنا وعلي هو تو من تلكي وني حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزه قال حدثني كثير بن زيد انا عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لا جابر بن عبد الله ينا سوى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد annabi alaihi salatu wasalam ya yi sallah a wani masallaci da ake ce mar masjidul fathi lokaci lokacin yakin gwalalu ahzab yakin gwalalu da aka shiga wani yanayi eh yawmal isnain yayi addu'a ranar litinin wa yawmal thulatha ranar talata ma ya kuma yin addu'a wa yawmil arbi'a sanan ran laraba ma ya kuma yin addu'a Jabir da Abdullahi yake fasu jiba lahu baina salatai sai aka amsa mar addu'ar tsakanin salloli guda biyu ita wannan addu'ar da yi baina salatai wato tsakanin salloli guda biyu tsakanin azhar da la'asar haka wani suka kawo cewa tsakanin azhar da la'asar shi za a yi wani suke kawo cewa ana so mutum zai addu'ar za ya yi amma ranar laraba da wannan suke kafa hujja cewa ranar laraba ya yi ta bayan azahar zuwa la'asar Allah yana amsa addu'a saboda me wani kuma ka ce a'a ai ce ma akai yayi addu'ar tun ranar litinin laraba ma yayi in talata ma yayi laraba ne dai Allah ya amsa ma addu'a to wasu suna fakewa da wannan gaskiya cewa amma ba wannan hadisin da ake kawo muke faɗa ba ba min shay in budi a yawmil arbi'a illa wa kad tamma wannan mai talimi ya kawo shi amma kun ga ai ba shi da tushe ko to bara wannan da za ga shi wa hadisi ne hakan in mutum ya kawo wannan ma duk da wasu malamai ba su yarda da cewa ka keɓance ranar ba to sai ya ce kala jabir jabir ya ce walam yanzil bi amrun muhimmun ga'idun babu wani al'amari to ga ƙarin bayani babu wani al'amari muhimmi mai tsanani da zai saukan mun illa ta wa khaitu tilka sa'a ku ji dalili yace ba ce sai na wato hasashi wannan lokacin shine ai ta ammatuha wa tadallabtuha duna siwaha sai na bibiyi wannan lokacin in jiwa in ji jabir duk lokacin da wani al'amari ya zo wani mai tsanani yace sai ke dadi wannan lokacin da aka biya annabi addu'a ranar laraba bayan azhar zuwa la'asar daga azhar sallah azhar daga an sallah a zan zuwa la'asar yace sai na tinkaru wannan lokacin fa da autul laha fihi na roki Allah a lokacin baina salatayn tsakanin salloli guda biyu yawmil arbi'a wato ranar laraba fi tilka sa'a a wannan lokacin illa arabtul ijaba yace wallahi ban taba yi ba sai Allah ya amsa mu mujarrabi ne to shi da suka ce na farko ba idan shine wace salloli bane wasu ne suka yi bitari suka ce a za zuwa la'asar ne wasu suka ce magariba zuwa isha amma da yawa sun fita biya kan azahar zuwa bayan azahar zuwa al'asar a wannan lokacin ne to saboda haka tun nan mujarrabi ne shi sa wasu ke bayar shi a matsayin lokacin amsa addu'a ranar laraba bayan azahar zuwa al'asar in kai addu'a Allah zai amsa Allah ya datar da mu hadisi na gaba حدثنا علي عن خلف بن خليفة قال حدثني حفص بن أخي أنس ana na kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa da'a rajul yace ana yace na kasance tare da annabi alaihi salatu wasallam sai wani bawan Allah yayi addu'a wani bawan Allah yayi addu'a wasu suka ce Zaid bin Samiti eh haka wasu suka kawo da ya addu'a wakali yace ya badi as-samawati ya hayyu ya qayyum inni as'aluka da ba ka muka faɗa a baya kar ka zo yin addu'a kafin da yake mun faɗa ka riƙewa Allah guru wai ka roƙe shi ka roƙe shi bai ma ba wannan gori kake wa Allah kenan idan kana so Allah ya kula ka shi ne in ka zo fara faɗin ni'imomin da Allah ya ma kuma shi ma kafin ka faɗin ni'imomin yi wa Allah kirari ya badi a samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya man huwa hayyu la yamutu ya man la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ya man yujiru wala yujaru alayhi ya man bi yadihi malakutu kulli shay ya man huwa al-qahiru fawqa ibadi kai kai wa Allah wannan kirari ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk in kana so wannan abubuwan ta sai kai wa Allah kirari sannan sai ka zo kuma ka fara bayanin cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ni ba ya ubangiji da kake gani na babban azalimi ne ni to sannan ka roki Allah haka haka annabi yake wa Allah madaukakin sarki idan zai roki haka yake to saboda haka yake ya baji as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya wanda ya kaji sammai da kasai ya hayyu ya wanda yake raye ne ya qayyum ya wanda yake da dadde inni as'aluka ina roƙonka kun gani sannan bara fa kana sai yace ataduruna bima da'a wannan bawon Allah annabi ya ji addu'a sai yace kun san me da me addu'a wancan bawon Allah kamar sun ce ba mu sani ba sai yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa da Allah bismihi alladhi idza du'iya bihi ajaba ya roki Allah da sunan da an roki Allah da jira hansawa shine aka ce al-hayyul qayyum ya hayyu ya qayyum da ba ya tabbata hadisi kamar da ibnu kathir ya kawo cewa akwai sunayen Allah da sun zuwa surori uku ka roki Allah da su Allah yana amsa karan ka duwa ga Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sannan farko ali ibrahim alif lam mim Allah la ilaha illa huwa الحي القيوم sannan ka koma cikin surata daha wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum aka ce to wannan sunan shine shine ismul lahi da abu ka rika roƙon Allah da shi duk ran da zaka roƙi Allah ba ka sai to wannan hadisin bayan bukari imam ahmad ya fitar da shi tirmidhi ya fitar da shi ba da sauran wato wasu malamai sun kawo hadisin hadisi na ƙarshe حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو يتي يزيد عبد الله بن عمرو قال قال يتي قال ابو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر يتي النبي عليه الصلاه والسلام علمني دعاء ان ادعو به في صلاتي ko ya mu addu'a da zan yi a sallah ka duba da kyau wanda annabi an tambaya annabi alaihi salatu wasalam wa ya fito yace Aisha wa min ar-rijal bi yace abuha wanda aka fito za a ba addu'a ka kalle ta da kyau in kana da wayo ka rika yi domin annabi wanda ya fito ya gaya wa to kai fa ka san babu wani abu da za a ce ya ɓoye daban ya ki ba wanda ya fi ƙauna ya ba wani kai ya baka abinci annabi bai ba abubakar ba kai ya baka abinci ba zai yi ba domin ya fi ƙaunar abubakar fiye da kowa a duniya a mazaje shi ya faɗa da bakinsa sai ba za ka ji addu'a da ya bai kale yace illallahumma ka rika cewa allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim wannan addu'a tana da muhimmanci ka rika cewa Allahumma ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina zulman kafiran zalunci ne yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ba min bi zafarta zanubai sai kai faghfir li min indika ka zafarta min zanubai daga gare ka maghfiratan wa gafara cikakkiya innaka antal ghafurur rahim domin kai ne mai gafara ar-rahim kuma mai jin kai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ya zai mana akwai kurakuran ba za mu kawo kawo su ba sai mun faɗe su ba na farko daga cikin kurakuran da mun shawo ya kawo yace i'tiqadu anna al-istikhara takunu fi ma yahtaru bihi al-insan wa'inda ke kudin ta cewa ji ita istikhara ana yin ta ne lokacin da lokacin da wato mutum ya ɗimauci wani mutum ya haɗi mota zai istikara mala yace wannan kuskure an gane ku domin imam shaukani yace annabi cewa fil umuri kulliha fi al'amari duka annabi yake istikara sannan na biyu qira'atu du'a inda tashahhud masu karanta addu'a lokacin tahiyya yace shi ma wannan kuskure ba tahiyya ake biya ta ba na uku shine tikrarul istikarati sab'a mutum yayi istikara sau bakwai wataƙila a cikin tambayoyin da za ku yi za mu ji wata amsa ta fita maimaita ta mutum ya ce sai ya yi sau bakwai shi ma kuskure ne kamar da imamun nawawi yake faɗa ya ce suna dogara ne da wani hadisi da ya zo masu cewa ya sau bakwai hadisin anas dan malik da aka ce warhumi idan amanka bi amrin fastaghfir rabbaka fihi sab'a marrat idan ka yi nufin yin wani al'amari ka dai ka ba wa ubangijinka zaɓi sau bakwai shine imamun nawawi yace wannan hadisin naku garibi ne akwai wanda ba a san su ba ma imamul iraki yace a an san su sai dai tashin su sun fi tashi rauni dukan su raurana ne yace a cikin zakwai ibrahim ibn al-bara saboda haka hadisin bai sha ba shi sa babu wannan magana an gane ko shi sa ibn adi ne yace shi a gurin sa hadisin ma da'ifun jiddan ne imamul uqayli shi ma yayi magana a kansa to saboda haka sannan sai kaifiyatul istikara shine muka kawo ta yadda muka faɗa yanzu an gane ku cewa idan ka tashi ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sai ka faɗi bukatar ka gurin to wannan shine abubuwan da ya kamata a kula akan abin da ya shafi istikara wallahu ta'ala ala na'am amin ma aka na'am ai ka san kawai abin da ake kira wannan istikara ce ta musamman a wanda suke kara istitara a addu'o'i shi ne kawai wanda wata addu'a da muka wuce a baya ya hayu ya kai mu fala takinni ila nafsi darfata ayin wannan ma sun ce mata karamar istitara Allah kada ya barka da zabin kanka ko da da kitta ido shi ya kula ma ya zaban ma abubuwa wannan istitara amma san musamman da ake yi san musamman ita ce wannan ka fahimta da ke ko duk addu'a ai ba Allah zaɓi ne duka addu'a amma da ake ta musamman ta wani al'amari saboda ita addu'a ai kaga ibada ce in ka daina yi kuma Allah zai fushi da kai can baya mun biya wani hadisi da yake cewa man lam yas'alillah yaqdab alayhi wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi amma ka kawo baitin Imam Shafi Allahu yaqdab in tarakta sa'alahu wa bunayya adamu hina yas'alu yaqdab to saboda haka akwai wannan والله المستعان عليه تكلا eh su ko ina za ka biya su wayannan ka gani ko ina za ka biya su a matsayin wato a matsayin addu'o'i da kake bawa Allah za su wallahu a'lam na'am eh zulman kafira to fala yuzhili maghfiratan min indika akwai wannan ruwaya ita ma ta inganta ita ma ta inganta wallahu alam mala adam wanda ta kawo yanzu ba ita ce a yi ne hijirar musulun ya kawo na yawa shi sa ka ga yanzu saboda lokacin da ya kare saura minti ɗaya ma awa ɗayan da suka fir shi sa a muka ce daga cikin kurakuran yadda istikara take babu wanda zai ce zai gani a bacci kaga yanzu akwai wanda yanzu zai ba istikara yanzu in ka zo shi kawai yadda yake istikara su zai ce ka dau qur'ani kana daukan qur'ani da ka miƙo mar shi zai miƙa ba kai sai ce buɗe kana buɗewa in ka buɗe ayar da aka ci karo ta farko ita ce fassararka da ka buɗe sai ka ga innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula shi ya gano ba gaya ba a ya zabe ne sai ai baka da matsala al'amarin ka yayi kaza kaza kaza in kana budewa sai ka bude in nan ladina kafaru bi ayati na sau bari su biyu na sai ga yana haka da kai yana girgidawa ka shiga uku ka lalace in wa haka zai faɗa to akwai masu yin wannan wannan ba ta da tuje wasa ne da addini ko wanda zai baka tarbi ya ce ka riƙe ko shi ya riƙe ta ko shi za a yi ba daga farko za a fara ba za a faru za a ga zai riƙa cewa ka ja kana ja yana motsa bakin ta abin da yake cewa Allahu in ka kuma da yake Muhammadu in ka kuma da yake Jibril in ka kuma da yake Shedan in ka ci gaba sai kara Allahu Muhammad har sai ka je kan ladan dogon nan kana zuwa akan wanda ya tsaya idan ya tsaya kan Allahu sai ga yana dariya ai al'awarin ka ya ce idan dari da dari ne sai ka je kai al'awarin ka kawai dai zaka bada dubu hamsin za a yi kaza za a yi kaza amma ko ba zai yi sannan akwai wanda shi kuma wannan din kuma da ya tsaya akan Muhammad zai ce matsala kaɗan ce akwai matsala amma ba ta wuce 25 zuwa 30 ba wannan ai kafirci ne annabi Muhammad ne mai matsala kafirci ne tsantsa saboda haka idan ku aka zo Jibrilu ya ce 50 50 akwai matsala kashi 50 akwai nasara 50 idan aka zo sai dan kuma sai ga yana gigida kai an shiga uku Allah ya ce wallahi akwai wanda da haka suke istikara kamar yadda wala tastaqsimu bil azlam da Allah ya gaya mana akan wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fiska da Allah ya faɗa a ba'ida to irin wannan ne kaga zuwa a san lokacin amru da nahyi suke saki biyoyi in ka zo za ka yi tafiya sai a ma istikara sai a girgiza in ka zaro amru sai a ce je ka in ka dauko nahyi sai a ce ba tafiya shine wani an kashe baban wani ya kashe babansa zai je ramuwa zai ce bara ya je a duba ba yana zuwa istikara su ta ganganci da yaje aka buga malamin na sai buga sai ya dauko na hayi yace shi gaskiya da yadda ba sai kuma buga ya kuma dauko na hayi ya kuma buga ya dauko na hayi sai kalli malamin yace dan ba uwanka aka kashe wani shi sa kai to kaga abun wasa ne wannan wasa ne haka yanzu akwai da ke da waya akwai masu da calculator sai masu da calculator sosai ba ka ganin wasu application da su ma za ka ga wai sai mutum ya danno ya ce 2020 zai aure ba ka ganin su a yi wannan ƙananan duba ne duk duba ne waye gaya ma kawai sai bugo ma ya ce wai future ɗin ka kai kaza za ka zama قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب to ina aya take ko an yi abrogating ɗinta ta tafi Allah ya samu lafiya عليكم السلام نعم haka haka ba a yin ta a sallah gaba ɗaya sai an yi sallama wannan tambaya ce mai muhimmanci sai an yi sallama ake karanta ta kun fahimta yawwa sai an yi sallama ka ce assalamu alaikum za ka biya kuma ba a faɗi surar da zaka biya ba a raka a ta farko da ta biyu babu yawa kai kai ba zancen sura na eh da aka ce haka eh dama abinda ba a so ka kulince abinda malamai mu haƙiƙun suka fi tafiya in kai sau ɗaya yaqinan kamar da muka bayani dazu ka bar wa Allah zaɓin zai zaɓa ba kawai amma wasu malamai suka ce za ka iya maimaita amma kai ya haura uku wannan shi ne gaskiya da can da ya fi ƙwari kada ya haura uku ba gurin ba bayan an kwana biyu sai mutum ya kuma yi ba da zamtar a zauna yanzu a zama ɗaya kai sau bakwai babu wannan maganar dama su ma wancan ɗin eh sau ɗaya za ka yi bayan an kwana biyu ka kuma yi sau ɗaya amma mabiyanci duka malaman majalisun su da suka tafi jumhur shine ka yi sau ɗaya ka bawa Allah yaqinan kawai zai zaba ba wallahi ala na'am dan bayanin a dan karanto kurakuran ya kwanta bacci ya gani a mafarki to insha Allah dai kamar yadda muka ji yanzu awon mu ta wuce kuma in muka zo kafin mu je mu recapitulation cewa da abin da aka yi insha Allah wallahi musta'an wa alaihi salam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata rashe rashe da aka yi Allah maɗaukakin sarki duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yaje mu dazu dazun nan ma muna jin rasuwar babban malami malam Abdullahi Jihadi na Sabilu Rashad muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya yaje masa kurakuransa ya sa ya sa can takunan idan ta mutu Allah ya sa mu da kyau da imani suna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa duka wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga labarin su اللهم كن ناصيتنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله